الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألم تر أن الله سكر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله مدوكين سنكي يكي سيوم الله صلى الله عليه وسلم ko kuma duk wanda yake jin alkur'ani Allah yana magana da shi Allah ya ce alam tara shin baka gani bane annallaha sakkara lakum ma fil ardi Allah ba shine ya kore muku duk abin da yake cikin bayan kasa ba min al baha'im na daga dabbobi yanzu dabbobi kamar yadda muka faɗa jiya saniya da girmanta da ƙarfinta nan ba dan Allah ya hore ta ba ai mutum biyar ba za su iya hukunta ta ba amma sai kaga yaro dan karami yana rike da sanda yana kore shanu guda bakwai guda takwas har guda ɗari to wannan Allah ne ya hore su abinda Allah bai hore ma ba je ka jarraba ka gani yanzu ka tafi jeji ka je ka kama kura ko zaki ka ce zaka kora su da sanda kaga su da yake ba hore ba su ba zai yi ba to amma idan da yake Allah ya hore su to sai kaga ana ta hukunta su yadda ake so saboda Allah ubangiji ya hore su to shine Allah yake faɗa yake cewa walfulka ta jami fil bahari haka nan jirgin ruwa shi ma Allah ne ya hore shi yana gudana fil bahari a cikin kogi bi amurhi da umurnin Allah bi iznihi da izinin Allah ke to shi ma kaga jirgin ruwan yanzu idan ka dau allura ka jefa ta a cikin kogi sai ta nutse in ka dau kwandana ka jefa a cikin kogi sai ya nutse amma sai kaga jirgin ruwa babban jirgin ruwa irin katon shif din nan ya ɗauko shinkafa kamar tirela goma ko tirela ɗari ba da motoci a ciki da komai amma ga shi yana tafiya a kan ruwa kuma bai nutse ba to in ba Allah ba ne ya hore shi ai wannan abun ba zai yi ba Allah ya ce wayu suku sama'a an taqa alal ard kuma Allah shi ya rike samaniyan nan da kake gani Allah ne ya rike ta saboda kar ta faɗo ta rikito akan mutane da Allah bai rike ta ba za ta tsaya haka kawai wasu an kai ta rikito a kan mutane to Allah ne ya rike ta da kumfai kuru ya tsaye da ita yadda ba za ta faɗo ba Allah maɗaukakin sarki yake cewa inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim inna Allah haƙiƙa sarki Allah bin nasi la ra'ufur rahim wato shi Allah mai yawan rangwame ne mai yawan jin kai ne ga mutane fit taskiri wal imsak wajen yassare musu abubuwa da irin su jirgin ruwa irin su dabbobi wal insan da kuma yadda ya rike sama bata fado ba bata rikito akan mutane wannan duk Allah ne ya haka tabaraka wa ta'ala wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum inna lil-insana lakafur wa huwa alladhi ahyaakum thumma yumeetukum ثم يهيكم إن الإنسان لكفور لكفور الله مدوكين سلكي يتي وهو الذي شيني دي سلكي الله دين أحياكم شيني ودي راياكم شيني حليتشيكم كم يتيك بدا راياكم ثم يميتكم عند انتهاء آجالكم كما شيني مي كشي قلوك تند أجلكم يكالي سي الله يكشي متو sai kashe mutum Allah madaukakin sarki yake cewa innal insana hakika shi mutum jinsin mutum wato kafiri ake nufi la kafurun li ni'amallahi bi tarkihi tauhidi wato mai yawan butulci ne ga ni'imar Allah ga barin tauhidinsu shi mutum mai yawan kafirci ne mushriki kenan لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسقه فلا ينابئنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم Allah maɗaukakin sarki yake cewa da kulle ummatin da Allah mun saka wato kowace al'umma mun sanya mata shari'arta tauhidi dai kamar yadda muka faɗa ran nan tun daga annabi Adam har zuwa shugaban mu annabi sallallahu alaihi wasallama akan tauhidi ake tauhidi kuma shi kadai ne duk annabawan da Allah ya turo su ya turo su ne akan su zo su kira al'umma zuwa ga tauhidi cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah to amma kowace al'umma da irin shari'ar da Allah ya aiko musu da kullum minkum shari'atan wa minhaja kowace al'umma akwai yadda tsarin shari'ar ta yake da kuma hanyar da za su bi na ibada haka Allah ya tsara amma tauhidi shi ɗaya ne to shine Allah yake cewa kowace al'umma mun sanya mata hanyar shari'anta yadda suke gudanar da shari'anta hum nasu kuhu yadda suke aiki da shari'ar tasu kenan sai Allah ya ce banza Allah fala yunazi'unnaka fil amri kada su yi ta jayayya da kai cikin lamari fi ai amru zabihati iz qalu ma qatala Allah ahqqu an ta'kuluhu mimma mimma qataltu kafirai mushrikan su ne suke zuwa sai su samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce masa yanzu da abinda Allah ya yanka da kansa da abinda mu muka yanka da wuka wanne ne ya kamata a ci wanne ne halal wanne ne yafi su da kansu kafiran zai ce abinda Allah ya yanka kai wai mushe shine abinda Allah ya yanka shi kuma abinda manzo Allah ya sa aka yanka da wuka ko abinda musulmai suka yanka da wuka wai su suna nufin wai za su yi wata magana kenan ta kauda hankali shine Allah ya ce fala yuzalu innaka fil amr kada su dinga jayayya da kai a cikin wannan lamari na addinin nan wada'u ila rabbika kai kira kawai zuwa ga a ka shagaltu da ubangijinka kai kira zuwa ga addininsa innaka la ala hudan mustaqim ya rasulullah kai kana nan akan shiriya kana kan addini madaidaici
wa in jadaluka faqul illahu a'lamu bima ta'malun wa in jadaluka faqul illahu a'lamu bima ta'malun Allah madaukakin sarki yake cewa manzo Allah wa in jadaluka fi amri din idan suka zo suna jayayya da kai a cikin sha'anin addini faqulillahu a'lamu bima ta'malun ka gaya musu ya rasulullah ka ce Allahu a'lamu bima ta'malun Allah shine mafi sanin abin da kuke aikatawa fa yujazikum alaihi Allah ubangiji zai saka muku akan abin da kuke aikatawa wa hadha qabla al-amru bil qital amma wannan ayar kafin Allah yau manzon Allah umurni da yaki lokacin da aka yi manzon Allah umurni da yaki to shi kenan kuma ba za a saurara musu ba ko mutum ya zoye musulunta ko takobi ya bi ta kansa ke.
الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون الله الله دي سنكن نشين يحكم بينكم شي زي hukunci a tsakaninku ayyuhal mu'minuna wal kafiruna tsakanin ku ku mu'mine da kafirai Allah zai hukunci tsakanin ku yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama fi ma kuntum fihi taktalifuna cikin abin da kuka kasance kuna sabani a cikin sa bi an yaqula kullaman da cewa da kowane bangare da yake faɗan sabanin abin da ɗaya ke kai to Allah zai hisabi ranar alqiyama ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ألم تعلم الاستفهام فيه للتقرير وي بك جني بني أي كاجني أن الله cewa shi Allah ya alamu ma fi samawati ai ka sani ka san Allah shine ya alamu ya san ma fi samai wal ardi Allah shi ya san abin da yake cikin sammai da ƙasai inna zalika wannan abun da aka ambata fi kitab iya nan cikin lauhul mahfuz cikin littafin Allah lauhul mahfuz inna zalika wato sanin wannan ko kuma Allah shi ya san abin da yake cikin sama da ƙasa alallahi yasir mai sauki ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala
ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير Allah madaukakin sarki yace su mushrikai wa ya'buduna min dunillahi suna bauta koma bayan Allah malam yunazzil bihi sultan abinda Allah bai saukar da wata hujja ba cikin abauta gunki ba su da wata hujja da Allah ubangiji ya saukar musu cewa su bauta gunki wa ma laysa lahum bihi ilmun wa ma laysa lahum bihi ilmun ba su da wani ilimi akan cewa wannan gumakan alloli ne ba su da wani ilimi a kai wa ma lizalimin min nasir kuma azzalimai ba su da wani wato mai taimakon su koma bayan Allah kenan tabaraka wa ta'ala
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يكفرون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعد الله الذين كفروا وبئس المصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسؤون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa idza tutli alaihim ayatuna idan ana karanta musu ayoyin wato na alqur'ani bayyinatin wato ga su zahiri ana karanta su a fili to ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru munkar to sai ka ga wato fuskokin wanda suka kafurta wanda ba su yarda da alqur'anin ba sai ka ga wato abun ki suna kin alqur'ani sai daga asarin kiyayyar alqur'ani a jikin fuskokinsu saboda tsabar kin alqur'ani yakaduna yasuna bil ladina yatluna alaihim ayatin har suna kusan kamar su timu su je wato su cimma su aukawa su masu karanta musu ayoyin saboda wannan bakin cikin da yake cikin zuciyarsu Allah ya ce kul ga ya musu ya rasulullahi afa unabbiukum bi sharrin min zalikum shin ba za mu ba ku labari da abin da yafi sharri daga wannan kiyayyar da kuke yi wa alqur'anin ba annahu wuta ce za ku shige ta wa'ada Allahu allazina kafaru Allah ya yi wa mutanen nan da suka furta Allah ya musu alƙawarin wannan wutar bi anna masirahum ilaiha cewa makomin su zai zuwa wutan nan ne wa bisal masir makoma ta yi muni hiya a ce wuta ita ce makoma to makoma ta yi muni Allah kiyaye mu albarkan manzo Allah يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يطلبهم الذباب شيئا لا يستنكره منه ضعف الطالب والمطلوب يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يزلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ai ahli makka mutanen makka da ko ina ma na duniya duruba masalun wato Allah ya buga wani misali fastan ula ku saurara ku ji wannan misali misalin kuma shine innal ladzina tad'una min dunillahi haqiqa wa'annan da kuke bautawa koma bayan Allah sune gumaka kun bar Allah kuna ta bautawa wani Allah sune gumaka lan yakhluqu zubaban su wa'annan gumakan ku ba su halicci koda kaman kudaje ba ko kuda ba su halitta ba suwa ba su halitta ko da kuda ba su halitta wala wusta ma'ula li kalkihi ke ko da gumakan duniya gaba ɗaya za a tara su a ce su halicci ƙwayan guda guda ɗaya ba za su iya ba ba za su iya ba Allah ya ce wa in yanzubuhumu zubabu shay'an la yastanqizu idan kuma kudan ba ƙwaya ɗayan ya taho misali akwai turare ko na za'afaran ko wani abu ne a hannun shi ne bautawa gunkin ko wani abu kudan ya zo ya ya zo ya ya sauka kai ya dan ya dan ya dan tsotsi turaren ya tafi ko wata mazan kwaila kake sha ko rake ko wani abu ne ko minti kudan ya zo ya hau kan mintin ya dan ya dan eh ya dan tsotsi kadan ya tashi ya tafi Allah ya ce la la yastanqizuhu minhu ai ba za ku iya zuwa ku kwato abin da kudan ya tsotsa ba ko za ku iya akwai mutumin da kuda zai zo kana rike da minti ko rake ko wani abu ya zo ya tsotsa ya tashi ka bi shi da gudu ka je ka to kuma kan ba za su iya yin haka ba ko ai ba za su iya ba saboda raunin su Allah ya ce da ufa talib wal matalu da mai bautan da wanda ake bautawa duk gaba ɗaya sun yi rauni da ufa talib wal matalu da mai nema da wanda da yake nema duk rauna na ne wanda kuda kuda idan ya zo yanzu misali gunkin da ake bautawa a billahi aka ce an ba an shafa wa gunkin turare a jikinsa sai kuda ya zo shi sai zo ya sauka kan turaren sai tsotsi turaren sai tashi abinsa gunkin zai iya tashi zai kwato wannan turaren da kuda ya ana zai iya ba shi ko mai bautan gunkin shi ma zai iya tsalle ya bi kudan nan da karfi ya je kwato masa wannan abin da ya tsotsa a to ai kaga rauni kenan da wanda yake bautan da wanda ake bautan duk rauna na ne Allah kiyaye mu da bata
ma qadarullah wa qadri inna Allah lakawiyyun azim
ma qadarullah haqqa qadrihi inna Allah lakawiyyun aziz Allah ya ce ma qadarullah su dai wa'annan mushrikan ba su girmama Allah haqqa qadrihi wato matukar girman sa ba su girmama Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah shi kuma sarki Allah na ƙawiyu wato mai tsananin ƙarfi ne azizun kuma mabuwayi ne mai rinjaye da wallahu galibin ala amrihi walakin aksara nasu la ya'lamu ne
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس inna allaha sami'un basir ita kuma wannan aya sababin sababin nuzulinta dalilin saukanta su mushrikan ne suke cewa a unzila alaihi zikra min bainina yanzu a zo a ce an saukar masa da alqur'ani yana tsakanin mu eh shi za a zo a saukarwa da wannan littafin a tsakanin mu yana shi ne wato su so suke sai an yi shawara da su an tambaye su ya kamata a saukarwa da alqur'ani sannan a saukar musu shine Allah ce Allahu yastafi min almalaikati rusula Allah shi yake zaben manzanni min almalaikati daga cikin mala'iku Allah ne ya zabi mala'ika Jibrila yake aiko shi wajen manzo Allah kaga ya dawo jakadan Allah shi ma Jibrila wa minan nas Allah kuma shi yake zaben manzanni a cikin mutane wanda zai aiko a kawo musu littafinsa kamar yadda ya zabi shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah haƙiƙa shi sarki Allah sami'un li maqalatihim mai ji ne da abin da suke faɗa basirun kuma mai gani ne masani ne bi man yattakihu rasulan da wadda zai rike shi ya dawo shine manzanni shine manzo Allah masani ne ga wadda zai rika ya mai da shi manzo na'am يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور نعم سوالا يعلم ما بين أيديهم Allah maɗaukakin sarki ya alamu shi ne ya san ma bai na aidihim abin da yake gaba gare su wa ma kalfahum kuma shi ya san abin da yake baya gare su duk abin da ya wuce da abin da zai zo gaba duk Allah shi ya san shi tabaraka ta'ala su ba su san haka ba wa ila Allah turja'ul lumur lamurori gaba ɗayan su za su koma ne zuwa ga Allah tabaraka ta'ala يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله بدأ كتن سلكي أنا صباين سسدين لأيكة الخير دن يساكا مسو wani malamin mai yake cewa shi Allah ba mugu bane Allah latifun ne bi ibadi Allah baya son kowa ba ya wannan din ma fa Allah bi azabikum in shakartum wa amantum idan duk gaba ɗaya kowa ya yi imani shi Allah ai ba a cuce shi da komai ba in an kafurce ma gaba ɗaya sama da ƙasa kowa ya ce ba zai bauta wa Allah din ba ba a cutar da Allah da komai ba amma ya aiko manzanni ne ya turo littattafai dan a zo a mana wa'azi idan muka bi hanyar sai mu koma aljanna to kaga Allah yana son mu da alkhairi kenan shine Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu ruk'u ya ku wadda kuka yi imani da Allah irka'u wato ku yi ruku'i wasjudu wato ku yi sujjada ku yi sallah kenan wa abudu rabbakum kuma ku bauta wa ubangijin ku wato ku kadaita shi waf'alul khaira Allah ya ce ku aikata alkhairi kasnatar rahim kaman sada zumunci wa makarimul akhlaq da kyawawan halaye kowane mutum ya kamata ya dawo mai aikata alkhairi mai kyawawan halaye dan kyawawan halaye su za su cece ka kamar yadda nake gaya mana rannan wato duk mutumin da ya rasu idan ka rasu Allah ya san cikinka zahirinka da baɗininka amma saboda Allah ya yi umarni a aikata alkhairi to sai Allah ya turo mala'iku sai ce ku je ku ji mai makwabtansa suke cewa shi wanda ya rasu fa to sai su zo sai su ji in makwabtanka gida biyar suka maka shaida suka ce ka wani mutumin kirki ana zaune da shi lafiya baya cutar da mutane yana taimakon al'umma kaza kaza to ko kai baka da kyau tsakaninka da Allah sai Allah ya to shi Allah alƙali ne alƙali ko baya shaida sai Allah ya ce to na karɓi shaidan bayina na saki abin da na sani na gafarta masa ayi aljanna da shi to da haka mutane su zauna da makwabtansu lafiya su zauna da mutane gaba ɗaya lafiya ka dawo mai kyawawan halaye duk inda ka samu kanka shehu ibrahim radiyallahu anhu yana cewa yace in ba za ka iya taimakon mutum ba to karka cutar da shi in za ka iya taimakon mutum ka taimake shi in ba za ka iya taimakon mutum ba kuma karka cuce shi kai ba mutum ba har dabba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wata karo wata karo a cikin bani Isra'ila karo ce fa kowa ya san karo kuma karo ba a cikin bani Isra'ila ta zo ta tana jin ishirwa ta zo wuce wata wata rijiya to sai ta ji ishirwa ya mata yawa ta duba ta ga babu guga sai ta cire kuffin ta irin takalmin kuffi din nan sai ta shiga cikin rijiyar nan da ta shiga ta ɗebi ruwan ta sha ta sha da ta sha ta mai da kuffin ta ta fito sai ta ga wani kare ya zo bakin rijiyar yana ta lallagi wato yana ta cin ƙasa sai ta ce wannan karar irin kishirwar da ta koro ne shi ma a wannan karen kishirwar ce ta koro shi sai ta koma cikin rijiyar nan sai ta tuɓe takalmin nata ta ɗebo ta zo ta bawa kare ya sha da ta bawa kare ya sha sai Allah ubangiji ya gafarta mata ya sa ta aljanna kawo ba ta bawa kare ruwa Allah ubangiji ya gafarta mata sannan akwai manzo Allah ya bada labarin wata ita kuma ta kama kyanwa ta ɗaure kyanwar annabi ya ce ta hana kyanwar abinci kuma ta ita saki kyanwar ta yi yawo ta ci daga abincin da take tsinta a bayan ƙasa ita ma saboda haka ta mutu ta shiga wuta saboda haka kowaye ka yi ƙoƙari ka kyautata musu kar ka cutar da mutum kar ka cutar da dabba duk wanda Allah ya haɗa ka da shi yi ƙoƙari ka kyautata masa idan ba za ka iya kyautata masa ba kuma ka kame karka cutar da shi saboda a nan ake samu musamman makwabta a gyara zama tsakanin makwabtaka ka ga abubuwan nan da suke faruwa ka ga wai makwabci baya magana da makwabci makwabci baya magana da makwabci ko musulmai ba wanda manzo Allah yana cewa sai da ya rantsa ya ce wallahi lam yumin wallahi yace wallahi bai da imani wallahi bai imani ba wallahi bai imani aka ce waye ya rasulullah ya ce mutumin da makwabcinsa bai amince masa da cutarwarsa makwabcinka bai amince da za ka cutar da cutarwarka ba to baka yi imani wani wurin yake cewa wallahi bai yi imani ba wallahi bai yi imani ba hasa uku aka ce waye ya ce wanda ya kwana a koshe makwabcinsa ya kwana da yunwa da ya imani to kaga halin da ake ciki amma makwabci da makwabci kaga ana gaba saboda wani abu na duniya wanda a nan kuka zo kuka ga abu a nan za ku wuce ku bar abu ita duniya kan kai faɗa akan ta ba kai faɗa akan banza kafin ka zo iyayen ka ma duk ba su zo sun ga duniyar ba sun mutu kuma sun batta kuma har yanzu ga ta nan tana ta ja kuma za ta bi har tashin alkiyama kuma kowa haka zai wuce ban duniyar nan saboda haka bai kamata akan duniya a yi ta faɗa ba Eh, a kyautata wa mutane a zauna da mutane lafiya to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wa wajahil ida la'allakum tuflihuna ku aikata alkhairi hakika za ku samu babban rabo idan kun aikata alkhairi wato za ku gwarzu a cikin aljanna ke
وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير Allahu akbar Allah madaukakin sarki yake cewa yace wajahidu fillahi wato ku yi jihadi ku yi kokari li iqamati dinihi wajen tsaye da addinin Allah haƙƙa jihadihi wato iya daidai gwargwadon ƙarfin ku wacce ba ku Allah nan fa shi ya zaɓe ku da dinihi saboda addininsa in ka duba a wasu suna nan ba su damu da addinin ba to Allah ne bai zaɓe su ba kai sai ya zaɓe kai sa ka damu da addini wa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah ya ce kuma ba mu sanya wata wahala ba ko wani kunci ko ya yake a cikin sha'anin addini addini mai sauki ne inna ad-dina yusrun in ji manzo Allah addinin nan namu mai sauki ne walan yushadda ad-din ahadin illa galabahu ba wanda ba zai tsananta wa kansa addinin sai addinin ya rinjaye ka ya fi karfin ka saboda haka shi yasa duk abin da ake so kai abin da zaka iya eh kai kokari Allah ya fi so misali yanzu Allah ya fi so mutumin da zai tashi kullum da daddare yayi alwala yayi raka'a biyu na shida ko hudu ko biyar gobe ma yayi jibi ma yayi gata ma yayi ya fi son wannan ibadar akan mutumin da zai tashi ya kwana tun sallar isha yayi ta sallah har asubahi har dab da asuba sai mun ya kwashi shi kuma bai samu sallar asuba ba to me amfani wannan ke yamin lailin nan ka kwana kana lafiya kuma sallar farilla ta ta asuba kuma kana bacci an yi sallah me amfanin ta to shi Allah yana cewa wato a cikin wani hadisi manzo Allah yake cewa Allah yana son aikin da aka dawwama a kansa ko da dan kadan ne ko da dan kadan ne ka dau abin da zaka iya dawwama a kansa eh kada ka iya bi abu ya maka yawa kullum yau ka yi azumi gobe ka yi azumi jibi ka yi azumi walsa ta zo ta buge ka gaba daya ka rasa yadda za ka yi a'a ka yi azumi yau in ka yi azumi na zafi na so gobe ka sha jibi kuma ka tashi da shi gata ka sha haka ake sannan da daddare in kai kwana yau kana ibada to gobe kuma ka takaita ai akwai haƙƙin iyalanka a kanka su ma akwai haƙƙoƙinsu a kanka to haka ake so komai ka bi shi daidai daidai yadda manzo Allah ya yi amma tsanantawa wata rana wasu daga cikin sabon manzo Allah sai suka haɗu suka yi shawara suka ce to gaskiya fa shi fa annabi Allah ya ce masa da yadda kana laka Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akkara in ma akwai zububin to Allah fa ya yafe masa ya yafe masa abinda duk ya aikata da abinda zai aikata bare ma shi babu wani zunubi bai taɓa yin zunubi saboda haka kun ga yadda yake kwana yana lafiya yana sallah saboda haka mu ma yanzu za mu yayyanke gabanmu za mu rabu da iyalanmu za mu koma kawai ibada kullum azumi kaza manzo Allah ya ji labari annabi ya ce na fi ku tsoron Allah na fi ku tsoron Allah ni ma ina azumi ina sha akwai lokacin da nake azumi akwai lokacin da kuma nake shan ruwa sannan akwai lokacin da nake tashi in yi ta ibada da dare akwai kuma lokacin da akwai haƙƙin iyalaina saboda haka kar ku tsananta wa kanku addini mutum ya bi addini daidai yadda za ka iya saboda Allah bai sanya kunci ba ma ji Allah alaikum fid dini min harajin Allah bai sanya kunci a cikin addini ba eh Allah bai sanya muku ba shi yasa idan kai tafiya sai a ce kai sallar kasar maimakon ka cika raka'a hudu kaga Allah ya kawo maka sauki kenan wai saboda ka gaji a tafiyar maimakon kai raka'a hudu sai a ce kai raka'a biyu kaga saukin addinin musulunci kenan sannan in babu ruwa ba a matsa maka ba sai ka yi ta yawo sai ka nemo ruwa ko sai ka tona rijiya ka nemi ruwa ka yi alwala ba a sai aka ce ka yi taimama wa aklul mai tafi idan ka yi tafiya ka rasa abinci ko a garin ku ka rasa abin da za ka ci ka buga ka buga duk ka rasa sai ka ga mushe sauke shi kawai shari'a ta da ka ɗan mushen ka ci har ka ɗan yi guzuri ba ka yi tafiya amma in ka kusa da wuri to zai ka tona rami sai ka binne shi eh duk wannan sauki ne musulunci ya kawo mutane saboda Allah bai sanya tsanani a cikin addini haka idan baka da lafiya azumi ya zo ka sha ruwa kawai abunka eh ka sha ruwa abunka tunda baka da lafiya ba za ka iya yin azumi ba kada ka je kai azumin har ka mutu to ka kashe kanka Allah kuma yana cewa wala tulqu bi aydikum ila taharuka eh saboda haka kar ka kashe kanka wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima saboda haka kar ku kashe kanku Allah yana tausayin ku idan ka ji baka da lafiya to ka sha wa man kana minkum maridan in ji Allah aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance ba shi da lafiya ko yana kan tafiya to sai ya sha bayan azumin shi kenan sai ya rama to kaga wannan duk sauki musulunci ya kawo mana shi Allah bai sanya tsanani ba a cikin wannan addini Allah ya ce millata abikum ibrahima wannan shine addinin babanku annabi ibrahim huwa sammaykumul muslimin shi annabi ibrahim din shi ya ambace ku da musulmai ko kuma Allah shi ya ambace ku da cewa sunan ku musulmai min qablu tun kafin zuwan alqur'ani wa fi hadha haka nan ma a cikin wannan alqur'ani sunan ku musulmai liyakuna ar-rasul rasulu shahidan alaikum saboda annabi ya dawo shaida a gare ku yawmal qiyamati ranar alkiyama annahu balagakum cewa shi ya isar muku da sako wa takunu shuhada'a 'ala an-nas ku kuma ku kasance shaidu akan sauran mutane wato abin da Allah yake nufi a nan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka tashe mu a filin alkiyama gaba daya sai Allah ya ce wa manzanni ma za ma za mursal ku manzanni da kuka na aike ku kuka je duniya da wace irin amsa mutane suka amsa muku sai manzanni su ce wallahi Allah mun kisar da saƙonka zuwa ga mutane amma wasu sun kafirce ba su yadda ba to sai Allah ya tambaye mutane ko wasu al'umma sai Allah ya tambaye su sai ce manzanni na sun zo sun isar muku da saƙo sai su ce wallahi ma ja'ana min nadhir min bashirin wala nadhir sai mutane su kare ta su ce wallahi mu ba wanda ya zo ya kawo ba wanda ya zo ya mana wa'azi ba wani wanda ya zo ya mana wa'azi sai Allah ya tambayi annabawa ya ce to na na tambaye su kun sun kun ce kun isar da sako su kuma sun ce sakon bai iso wurin su ba ba wani wanda ya zo musu saboda haka waye shaidan ku sai su ce ummatu muhammadin a tambayi al'ummar annabi muhammad to sai a kira mu al'ummar annabi muhammad sai a ce to ku manzanni sun kawo aikan da Allah aike su zuwa ga al'umma sai mu ce lallai sun kawo sai mu ci karantawa Allah alqur'ani annabi ya gaya mana a cikin qur'ani wa qala nuhu rabbi innahum kaza kaza innahum kaza kaza kaza mu ci karanta ayoyin alqur'ani annab annabi ibrahim ya ce wa mutanensa kaza annabi nuhu ya ce wa mutanensa kaza annabi shu'aib ya ce wa mutanensa kaza annabi wani duk mu karanta musu alqur'ani sai mu ce Allah duk manzannin nan sun isar da saƙo ƙarya suke an iso musu da saƙo to sai mutane sai su ta ihu su ce kar ku mana ƙarya mu ba mu san ku ba mun yi zamani da ku ne ai ba mu yi zamani da ku ba ya aka yi kuka san sun aiko sun zo sun isar mana da manzo wanda tsakanin mu da ku shekara ɗarin duka ba mu yi zamani da ku ba to sai Allah ya tambaye mu ya ce to ku kuma wa ya muku ya aka yi ba ku yi zamani da su ba sai mu ce shugabanmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi ya gaya mai zo mana da qur'ani ya gaya mana to shi kenan shi kuma annabi da an zo kansa shaida ta kai to shi ne Allah yake faɗi a nan cewa cewa cewa shi wa fi hada bi yakuna rasulu shahidan alaikum shi annabi sai zo ya mana shaida wa takunu shuhada ala nas mu kuma mu dawo shaidu akan sauran mutanen kenan sai Allah ya ce faqimu salata wato ku tsaya da sallah dawo dawo mu alaiha ku dawwama akanta wa atu zakata ku ba da zakka wa atasimu billahi ku amince wa Allah ku yadda da Allah ku amince masa huwa maulakum Allah nan shine mataimakinku shine mai jibintar lamurorinku fa ni'mal maula ma dalla da majibinci shine Allah wa ni'mal nasir ma dalla da mai taimako shine Allah tabaraka wa ta'ala na'am سورة المؤمنين مكية وعزرة وتسعة آية بسم الله الرحمن الرحيم suratul muminun wannan sura ita ake cewa suratul muminun surar muminai kenan tana da ayoyinta 118 ko a wata kira'ar da 19 tana farawa kamar haka bismillahir rahmanir rahim qad aflahal mu'minuna wato Allah madaukakin sarki yace qad aflahal mu'minuna wato hakika muminai sun rabauta sun rabauta ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirinsa ya ce lokacin da Allah ya halicci aljanna da Allah ya halicci aljanna ya zuba ni'imominsa a cikinta ni'imar ko ta ina ƙasar aljannan ma turare ne shukar da yake cikin aljannan duk kamshi yake ita aljannan Allah ya sanya a cikinta ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at ko ma la ainun ra'at ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط ya sanya abin da ido bai taɓa gani ba saboda kyansa ya sanya abin da kunne bai taɓa jin labarinsa ba kai Allah sai da ya sanya a aljanna abin da bai taɓa dursowa a zuciyar mutum ba aljanna Allah ya zuba ni'imominsa da kansa ya halicci aljanna ya sanya mata ni'imomi to sai Allah ya da ya kyautata ta ya tsaga ta ko'ina ya sanya ruwan daɗi madara wannan ya sunan zuma giya komai ne na jin daɗi Allah Ubangiji ya sa ya halicce matan hurul il ya sa su a cikin aljanna mata ne wanda ba sa haila ba sa bayan gida ba sa fitsari ba sa da warin baki ba warin hammata komai Allah ya sanya wanda ya wuce hankali yanzu aka ɗauke ka aka kai ka dubai ko aka kai ka kamar ko aka kai ka wasu ɓangarori na amerika idan ka je ka ga wani abu na jin daɗi sai ka ƙorita ba kai saudiya ɗin nan in aka kai ka jidda akwai wata walima da aka taɓa gayyatar wasu abokanmu a jidda aka je wato wani wuri ne aka ji za a yi waliman falon kawai ya yi kamar biyar ɗin masallacin mu falo ne ba amma abinci ne gaba ɗaya a jere wani daga cikin abokanmu ya ce da ya yi cokali uku a wani irin abinci bai taɓa ji ba sai zai zai kama ruwa kawai sai ya kama shi bai taɓa jin abu mai daɗi ne wannan ya ce ya rasa jin abu a bakin sa ya ce sai ya narke dai abu ya dawo ruwa ne shi ne bai taɓa jin daɗi ne wannan kuma ga abun nan a jere to wannan fa duk duniya ce to ina wannan kuma ƴan adam ne ba suka yi to ina kuma aljanna hadisi ya zo an ce idan aka ɗauko mutumin da ya fi kowa shan wahala a duniya shi ya fi kowa makuwa a duniya a baki yake bai taɓa jin daɗin duniya ba amma ko bawan Allah ne yana da imani a zuciyarsa to idan ya mutu annabi ya ce in aka ɗauke shi aka tsoma shi a aljanna tsoma shi kawai da aljanna sai a ɗago shi sai a ce kai ka taɓa shan wahala kuwa sai ce wani abin taɓa sha ba ya manta ya manta saboda daɗin da yake cikin aljanna wanda ya fi kowa jin daɗi kuma a duniya amma kafiri ne bai da imani annabi ya ce in aka ɗauke shi aka tsoma shi a cikin wuta in aka ɗago shi aka ce kai ka taɓa jin daɗi ya ce ai shi bai san man daɗin ba to da haka jama'a ayi haƙuri duk wahalar da ake ciki ayi haƙuri ayi ta jin Allah za abun zai wuce yan shekaru da yan kaɗan sittin ko saba'in in ma an kai ba zai ruka ma da motocin da suka yawa waye ba yake kai saba'in din ba yanzu yanzu ga duk tarin masallacin nan ina jin gaba ɗaya ban da su alkali babu yan saba'in dukkan yan hamsin ne arba'in sai yara haka kaga da taron ma babu sun kusa ƙarewa ka shiga kasuwa ka je ka gani sai ka ga da kyar za ka ga da cijo mai shekara tamanin in masallaci aka zo kuna ciki a masallaci da kyar za ka ga da taɓo masu shekara tamanin mutum uku hudu daga yan arba'in hamsin sittin zuwa ƙasa to kaga to wa'annan yan shekarun kaɗan mu yi haƙuri da su da wahalar da za a sha a je a samu daɗin da ba shi da in ka shiga can fa khalidi na fiha abadan dawwama za ka yi har abada yanzu ka zuwa daga aihuwar ka zuwa yanzu shekarun ka hamsin amma kana ga wani kaman ka daɗe a duniya to can da za ka je ka yi shekara biliyan khalidi na fiha abada babu adadi to don wata wata wahala wannan ai sai a daure a daure a yi ta haƙuri kawai eh to haka lamarin yake to shi ne da Allah ya halicci aljanna ya zuba abubuwan jin daɗi sai Allah ya ce wa aljanna sai ya ce ta kallabi ki magana ke ki magana da kai aljannar ita ta ce kadab na hal mu'minuna ta ce ka lalle fa mu'minai sun rabauta sun rabauta to haka ibnu kasir ya kawo a cikin tafsirin eh to amma Allah madaukakin sarki sai ya rantsa ya ce bi izzati wa jalali la yujawiru la yujawiru fiki bakiru na rantsa da girma na da buwaya yace marwaci ba zai shiga cikin ke yi makwabtaka da ke ba marwaci ba zai shiga aljanna saboda haka mutane mutum ya yi kokari ya mai da kansa mai kyauta eh karka dawo marwaci in ka marwaci ne ba za ka shiga aljanna ka dawo mai kyauta kyauta kuma kowa da arzikin da Allah ya masa a duniya kar ka ce wai sai ka yi kuɗi da yawa za ka dawo mai alheri ba haka abin yake idan Allah ya baka naira dubu ɗaya a cikin dubu ɗayan nan ka ɗau naira ɗari ɗaya ka ba wani saboda Allah to ka dawo mai kyauta kuma wannan ɗari taran ba za ta ƙare ba sai Allah ya ƙara ba haka abin yake eh ma na kasa malum min sadaka eh ita kuɗi baya tauyewa saboda an yi sadaka duk abin da ka cirar ka bayar to Allah kuma sai ya karo gomansa saboda haka karka ce sai ka yi kuɗi in wancan mai kuɗi ne ba ruwanka arzikinsa nasa ne ba naka ba kai iya wanda Allah ya baka ne naira dubu biyu dubu uku shi ne naka saboda haka ka yi ƙoƙari ka dinga alheri a cikin wannan ɗan kaɗan ɗin saboda in mutum baya kyauta marwaci ne to ba zai shiga aljanna na dai hadisi ne kudusi Allah ya san mala andi mala andi namu ne je kada fari ya da su wala baka ai kun san shi mala andi yanzu ya same mu a gwandala ya za mu tafi a da wani mahalaji ya zaga mu yana ta neman sanaka mu bashi ya zaga ya zaga ya zaga ba wanda ya bashi sai ya ce annabi ya ce albakilu aduwullahi wa law kana aliman yake annabi ya ce marowaci makiyin Allah ne ko malami ne to muna tare da wani malamin gudu yanzu malamin gudu ce Allah a ba shi a ba shi wani abu wannan ya ya yanke mu da hujja eh yanzu aka ba shi wani abu Allah ji dan sai gafarta masa eh to haka yake to sai haka mutane a yi ta alkhairi duk wanda baya alkhairi baya baya sadaka ba zai shiga aljanna eh to shine Allah ya ce kad ablaha almu'minuna haqiqa mu'minai sun samu faza sun samu babban rabo na'am الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم في صلاتهم خاشعون to sai mutum mu fara kirgawa ga siffofin muminan idan ka ji siffofin in ka koma gida sai ka ji suka irga ka da kana cikin su ko ko baka cikin su na farko dai sai Allah ya ce to gafa siffan muminan allazina hum fi salatihim khashi'una su muminan su ne wa'annan wadda su kashi una masu tsoron Allah fi salatihim a cikin sallarsu masu tsoron Allah to mutumin da yana sallah aka kira shi ta waya ya dauko wayar ya duba wannan ya mai da ita aljihu iya cikin tsoron Allah kuwa mutumin da yake cikin sallah yana tunani muna da appointment fa da gwamna gwamna ya ce mun karfe kaza in zo wurin sa amma kana sallah kuma kana tuna wannan imani ko yana nan mutumin da yake sallah yake tuna fa akwai ya kuma wata cuwa-cuwa da ya shirya zai zai karbi kaza ka duk irin wannan in ka zo sallah ka karkada zuciyarka mai anar yana cewa idza ataita ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha washtagil bi muraqabati mawlaka alladhi tusalli li wajhihi ko idan ka zo za ka yi sallah ka sani ba a gaban zakin Allah kake saboda haka da kashi Allahu akbar to ka da duniya da komai da lahira gaba daya ka watsar da su a bayan bayanka kaga kana magana ne da zatin Allah alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai har ka zo iyaka na abu wa iyaka na sa'i kai kadai nake bautawa kai kadai nake neman taimako Allah ne ba gaban ka kake wannan maganar da shi to amma kuma ka zo kana sallah waya ta yi kara ka jawo ta ka duba da gefen gidanka kuma ka mayar anya kana cikin Allah zai da hukunci salati ka shi kula kuwa to ya kamata mu gyara mu dawo masu tsoron Allah lokacin da muke sallah duk abin da za ka yi na harkokinka da ka shigo masallaci ka watsar da su ka ɗauka wannan sallar sallar ban kwana za ka yi don ba ka sani ba ta yi daga wannan sallar kai fa shi kenan ba za ka sake wata sallah ba a duniya sai dai a sallace ka kuma saboda haka kowa ya sanya kansa a cikin masu tsoron Allah cikin sallah na'am والذين هم عن اللغو معرضون wallazina hum anil nabiyyi mu'ridun ga siffa ta biyu kuma Allah ya ce su ne dai waɗannan masu kau da kai anil nagawi daga yashashiyar magana ba za ka ji su suna zage-zage ba ba za ka ji su suna cin mutuncin mutane ba ba za ka ji su suna maganar banza ba inda ma ake maganganun banza su ba za ka same su ba sai kaga sun tashi sun bar wurin ba sa yadda da yashashiyar magana ba sa kutsa kansu sai kaga sun kau da kansu ba a zama a ita cin naman mutane da su wayannan fa su ne muminai in ji Allah
والذين هم للزكاة فاعلون wallazina hum lizakati fa'iluna su ne kuma wayannan wanda suke ba da zakka saboda haka wanda baya ba da zakka ka tara kuɗi da yawa amma baka ba da zakka saboda haka baka cikin su in dai baka ba da zakka sai mutum yau kansa hisabi kuma wata zakka ma da ake yanzu a zamanin nan mai abun mamaki sai mutum ya fidda kuɗi yana ɗan kasuwa yana da shagon shinkafa da makaroni da taliya yana sayarwa to idan ya yi lissafin kuɗin zakarsa in zai fitar to sai ya kwaci sai ya canja wai Allah za a yi wa wayo misali ya fitar da miliyan biyar shine zakka to so ya yi lissafi a cikin kayan shinkafan shagonsa da makaroni da taliya shikenan sai ya sayi na miliyan na miliyan biyar ɗin nan sai ya ta kai wa mutane shinkafa da da menene da makaroni gidajensu amma in an baka sai ce zakati ba a ai Allah kuɗi ya baka kuɗi zaka fitar wa zakka ka ba wa mutane kuɗi su ku- in ka ba su su su je su sai shinkafarsu da makaroninsu amma ba kai za ka je ka saya musu saboda haka a kiyaye duk wanda Allah ya bashi kuɗi to ya fidda kuɗi ya yi zakka kuma ita zakka an fi so ka yi ta a fili kar ka ɓoye kar ka ɓoye ta ka zo ka bayar a cikin mutane ka ce gashi na ba ku zakka saboda ka koya wa wani wani ma in yana zaune a wurin yana da kuɗi da ya ƙi fitarwa to sai ga wani ya cire zakka sai ya ɗauka ya bayar kamar yadda wane ne kwanaki alai sa'adu mai silifat ya kawo zakka duk masallacin nan yawanci ya rana ba musu zakka wasu masallacin to haka yana da kyau a musulunci dan ya koya wa wasu ya zo shi ne wajen tafsiri ya ce gashi na ba ku dubu ɗari biyu zakka to kaga idan wani mai irin wannan kuɗin ya ji sai ce ah to ga ga sa'adu mai silifas ya je ya bada zakka ni ma ya kamata in je in bayar kaga ya sauke haƙƙinsa kuma ya koya wa mutane lallai su je su bi Allah su yi zakka da to saboda haka wannan alkhairi ne to shine Allah yake faɗi na'am والذين هم لفروجهم حافظون wallazina hum li furujihim hafizuna Allah ya ce su ne dai wato hafizuna masu kiyayewa li furujihim ga farjojinsu anil haram bisa barin haram wato ba sa zina da gaban su farjin su kenan ba sa luwaɗi ba sa zina ba sa yin istimna'i irin yadda gardawa suke mutum ya daɗe bai ba shi da aure ya nemi sabulu ya ta wasa da gabansa har ya zubar da mani wannan duk ba su halatta ba saboda haka lallai lallai a kiyaye Mm, na إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin Allah madaukakin sarki yace ba sa amfani da gaban su farjojin su kenan illa ala azwajihim sai dai akan matayensu na aure aw ma malakat aymanuhum ko kuma abin da damar su ta mallaka wato kuyangin su kenan fa innahum ghayru malumina su kan akan matansu da abin da damar su ta bayyana ta mallaka to su ba abun zargi bane wannan
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون faman ibtada wara'a zalika fa ulaika humul adun Allah madaukakin sarki yace faman ibtada wara'a zalika wato faman ibtada wanda duk ya nemi wara'a zalika koma bayan wannan ba matarka ba ba kuyangarka ba to ba shakka kamar istimna'i da hannun nan da ake yi Allah yace to fa ulaika humul aduna wayannan sune masu ketar iyaka su bar abin da Allah ya halatta musu su koma zuwa ga haramun kenan والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون وإنهم كما سوني واتو لأماناتهم لأمانونيسو وعهدهم لألقورورين لسكي تكانيسو لألّا da alƙawarorin da suka yi tsakaninsu da mutane raƙuna suna kiyayewa amana tana da girma a cikin addinin musulunci idan mutum ya baka amana to ka kiyaye amanarsa ko da ta magana ne yanzu abin da ake wasa da shi ke mutum ya aminta da kai sai ya kira ka ya ce da Allah da annabi zo in gaya maka wata magana amma amana ce ku gama shawarar ku iya fita kawai sai ka je ka samu wani ka ji abin da wani ya gaya mun kuma wallahi ya ce mun kaza kaza ko da yake ba ya ce amana da kai baka kiyaye to ka dawo maciyin amana ba a yi a kiyaye duk wanda ya baka amana أدي الأمانة هو أمانة إلى من يتمك ولا تكن من كارك إيه ودي باك أمانة كمس أمانة كرك هائنش ودي ما يهائنش إيه أمانة وانا أبني من جرمة أكياي أمانة دق أبن دون يباك أمانة شوك أكياي أمانة نن الله زي تنبيك كودا كما جناشي أكياي توشين الله كيف أنا
والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون سونه دو انن wadda suke kiyayewa ala salawatihim bisa sallolinsu suna kiyayewa yuqimuna hafi awqatiha suna tsaye da sallah kuma a cikin lokacin ta ba sa wasa da ita
أولئك هم الوارثون ulaika humul warisuna Allah yace waɗannan su ne wadda za su yi gado la gairuhum ba wurin su ba su ne za su gaji aljanna kenan na'am
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون sune wanda za su gaji aljannar firdausa ita firdausa ita ce babba a cikin aljannatin gaba ɗaya aljanna guda takwas ne ko takwas ne to to amma ita firdaus ita ce babba a cikin su dan a cikin ta manzon Allah yake shi sa annabi ya ce in za ku roki aljanna to ku roki firdaus ku ce Allah ka ba mu aljannar firdaus Allah ka ba mu aljannar firdaus Allah ka ba mu aljannar firdaus saboda duk ma wannan koromomin da suke gudana a cikin aljanna na zuma da na madara da na giya duk daga firdaus suke zuwa su sauran aljannatan eh wani babban falo ne haka mai ni'ima an ce a wurin manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam Allah ka sanya mu da makwabtan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko fiya kaliduna kuma za su dawwama a cikinta babu tsufa babu babu gajiya ba tsufa babu babu komai dai babu na da zai tayar ma da hankali aljanna daɗi ne kaɗai a cikinta babu zafin rana babu sanyi da zai dame ka komai dai abin da ɗan adam yake bukata Allah ya yi shi a cikin aljanna saboda haka mun samu wajen kwana mai kyau Allah dawo da mu a cikin aljanna za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ubangiji ya ba mu ladarsa abinda muka kuskure Allah ubangiji ya gafarta mana kuma ga shi mun yi manyan baki a wurin tafsirin nan namu ga babban alkali ya zo daga Neja ya zo ya ziyarce mu sannan ga kuma honorable Musa